insha Allah ta'ala za mu tashi ne a hadisi mai lamba ta hudu a cikin babu muna cikin babu fadin salawati tsaya ne a hadisi Abdullah bin Mas'ud anna rajulan asaba bi imra'atin lati fa'ata nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbara wannan hadisi maka dakata a ƙarshen kusan sati insha Allah ta'ala za mu tashi a hadisi na hudu وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي سأل الرشد لصحابي أبو هريرة يبدأ الله تكار تفتح دريشيتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام زرع الله خلال أن تسار تفتح دريشيتي الصلوات الخمس salloli guda biyar wal juma'atu ila al juma'ati da juma'a zuwa wata juma'a kafaratu lima bainahunna suna kankare abin da yake tsakanin su malam tukshan gabaɗi matuƙar ba a aikata manya-manyan zunubai ba malam tuksha ayi malam tu'ad alkabari matuƙar ba aikata manya-manyan zunubai ba magani sanawar musulun na musulun babin da muke ciki yana yi mana bayani ne game da falalar salloli gaba daya wanda hadis da muka tashi ana sana abu hurera a cikin sa Allah kira da Allah su fara tabbata a gare shi yana yi mana bayani game da salloli guda biyar da muke a yi tun daga sallar asubahi har zuwa sallar isha kowace ɗaya daga cikin su daga ita zuwa ta gabanta ita ma ta gabanta daga ita zuwa ta gabanta har zuwa ta ƙarshe sannan kuma daga juma'a zuwa wata juma'a idan ka sallaci juma'a ranar juma'a ta kuka je masallacin juma'a ka sallar juma'a har zuwa wata juma'ar kwana bakwai kenan waɗannan abubuwa guda biyu annan kira da abinci suna raka mata a gare shi ce kafara ta lima bayna hunna suna kankare zuban da ke tsakanin su idan ka aikata zunubi tun daga sallar daga ranar juma'a Allah mafi sarki zai kankare maka wannan zunubi a kwana bakwai har sai wata juma'a haka nan ma idan ka ƙara tashi ka je sallar juma'a aka yi sallah da kai ka dawo Allah maka sarki ya cigaba da kankare maka zunubin kwana bakwai da suka shuɗe a baya haka su waɗannan salloli guda biyar dan da sallar asbahi Allah maka sarki ya kankare maka zunubin da kai daga sallar isha zuwa asbahi haka nan idan ka sallar azhar Allah maka sarki ya kankare maka zunubin da kai daga sallar azhar kuma kuma daga sallar asuba zuwa ita sallar azhar amma sai dai an sa wani sharadi a cikin hadisin kamar yadda muka ji annabi kira da abinci su har tabbata a gaushe ce malam tushal kaba'i sharadi shi ne matukar mutum bai aikata bai zai kiyo babban zunubi shi ne sharadi ma'ana zunuban da ake gafartawa ake kankarewa su ne kanana kanana nan da mai babban zunubi shi wannan nasa bayanin kullum وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال وانا حديث اكر بوشي daga sahabi Uthman dan Affan yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah kira da aminci su kara tabbata a gare shi yana cewa ma min ibn muslimin babu wani mutum musulmi تحضره صلاة مكتوبة يسلى تفر الله ذات هلرت مسا لوكة سلى فرلا يي فيحسن وضوءها سيتاشي كوتة الولاء دن زوا يي ونسلى babban abin da ya kamata mai la'akari da shi shine zunubin da ake kankarewa ba shi ne ƙananan ƙananan yau ya kamata wanda ya kasance ya nuna kullum kada mutum ya ɗauka kowanne irin zunubi idan mutum ne kawai da ya je sallah shi da masallaci shi ne ya gafarta masa wannan ba shi ne abin da ake akwai zunubai manya-manya wanda malamai sun raba zunubi kashi biyu akwai asrarajin akwai alkabar alkabar asrarajin su ne ƙananan zunubi wanda su ke magana akwai alkaba'ir manya-manyan zunubai wanda su waɗannan ba a kansu ake magana su manya-manyan zunubai da yawa daga cikin malamai sun kawo wasu abubuwa wanda da su ake iya gane manyan manyan zunubai da cikin su suka ce duk zunubin da ka ji an mai narko na azaba wannan babban zunubi a mai narko a ce duk wanda ya abu kaza za a tashi a wuta wannan babban zunubi ko ka ji an ce duk wanda ya abu kaza an tsine masa albarka wannan shi ma babban zunubi ko ka ji an ce duk wanda ya abu kaza akwai haddi a kansa shi ma wannan babban zunubi da sauran abubuwa da malamai suka kawo wajen bambance tsakanin karamin zunubi da babban zunubi a yanzu misali mutumin da ya yi alkuci idan mutumin da ya yi alkuci ga sallarsa ta azahar ko ta la'asar ko juma'a ba za ta kankare wancan alkuci saboda alkuci babban zunubi annabi kira da mutum su karka bada da shi ce man khasha alaysa minna wanda muke alhus baya cikin ko fadin cewa baya cikin kullar koli yanzu duk mutumin da annabi kira da mutum su karka bada da shi ce baya cikin kaga wannan ya ba karamin tashi hankali ba kamar mutum da ya kalle ke ce wani ba kai ba ni ba kai ba ni wannan mutumin yanzu ko mahaifinka ne da kake ganin girmansa da darajarsa idan ya ce maka wani je ka ba kai ba ni hankalin ka zai tashi bari ko manzon tsira Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce babu riba shi shi sa baya ɗaya daga cikin irin da wanda ake gafarta yanzu misali zina in mutum ya yi zina to sallar da ya ta azar ko ta la'asar ya ta sa gafarta saboda me zina babban zunubi ne shi sa muku ga akwai da narko a kansa akwai narko idan mutum ba shi da aure a masa kula na ɗari a kuma shi kawai shekara ɗaya idan kuma mutum mai aure ne a ce a jefe shi a siya mutu kuma ba ne da saboda ka babu shi ko mutum ya je sha giya shi ma shan giya babban ne ne shi ma sallaka ta azar ko ta asar zai sa gaban ta ko mutum ya karya karya dai wanda da ake renawa ita ma babban ne ne dan uwa saboda kun ga kusan ɗaya daga cikin laifukan da aka fi renawa ne wanda da yawa daga cikin ma ni abin da nake tunani kamar ba a ɗauka karya a matsayin laifi ni abin da nake tunani kamar kawai mutum yana kare ne domin adan zance da gyara shi ma'ana gyara zance ake da karya yanzu to karya ita ma babban zunubi ce sallaka ta azar ko ta la'akar ɗan uwa ba ta kai kare maka kan ayyukan karya ba annabi kira da amince su kara tabbata a gare shi ce iyakum wal kadhib ne muku kashe ni da gargaɗi akan yin karya sai annabi kira da amince su kara tabbata a gare shi ce fa innal kadhiba yahdi ila al-kufr saboda ita ƙarya tana shiryar da mutum ya zuwa ga fajirci mutum ya zama fajiri babban abin da yake kai shi zuwa ga fajirci ya share masa hanya shi ne yawan yin ƙarya sai annabi kira da amince tsara da bada abin da yake a wala yazalu al-abdu yakdhib wa yataharra al-kadhiba bawa ba zai kushe ba yana yin ƙarya a cikin zantukansa yana kirdadan ƙarya daga ya faɗi ƙarya don ya burge ko don ya ƙayatar ko don labarin mai daɗi hatta kuntaba inda Allah ya zama annabi jira da amsa tsara da baka gare shi har sai an rubuta shi a wajen Allah a matsayin tatacce makarici haka manzo Allah jira da amsa tsara da baka gare shi da mutum ba zai bushe ba yana yin ƙarya har sai an rubuta shi a cikin littafin cewa shi tatacce makarici kaga ashe ƙarya ba karɓar da yake ƙarya ba da suna inganta daga cikin alkaba'ir manya-manyan zunubi shi sa duk lokacin da za ka yi magana yi kokari kan ka faɗa gaskiya a cikin magana bahaushe ya ce komai za ka faɗi ka fi gaskiya kuma sai ka ja maka kafa saboda lokacin da mutum yake yin ƙarya yau da kullum mutum ya yi ya maimaita ya yi ya maimaita babban abin da ke faruwa shi ne duk lokacin da mutum ya yi zunubi annabi kira da amince tsara da fata a gare shi ta ne masa wani kugo ne a cikin zuciyarsa zuciyar mutum fara ce kalli da mutum ya zunubi sai a masa kugo baki a kan zuciyarsa harin nan ga wani lokaci idan zage shi na cikin sai kasance mutum ya ke ganin komai sai shari ba ka iya gane komai sai a duk abin da ke da shari kaga lamar ya bashi yanzu ka duba yaki zancen mu gaba ɗaya kusan 80 ko 90 masu da cikin ƙarya ne a waya ƙarya a rubutu ƙarya a magana ƙarya komai kana ji ka ga mutum sai gane maka sai ka laɓe kana kallon mutum shi kuna waya da shi sai ce a ina kofar ruwa nan kuma yana kofar gidan shi ga ka gashi sai ce ma yana kofar ruwa shi sa dole ne bil amil da wannan abu saboda ka sallaka ta azhar ko ta azhar ba za ta kankare maka laifin ƙarya da ke ba sai ka je ka sake shi ka yi duba da musamman tsakaninka da Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki idan ya ga dama ya gafarta haka nan giba giba yi da mutum shi ma yana ɗaya daga cikin babban laifi laifin da idan mutum ya yi shi Allah madaukakin sarki zai gafarta masa kan ya yi sallah azhar ko la'asar ko magariba ko isha har sai ya nemi gafara ko duban wanda ya yi giban a kan shi sannan kuma ya nemi gafara na musamman a wajen Allah don Allah ga damar zai gafarta malamai suka ce ita giba shine ka ambaci dan uwanka da abin da idan ya ci ba zai ji daɗi baya nan abu abu ne da yana da shi ko ya aikata shi ko ya tabbata a kansa amma idan ka faɗa a gaban su ba zai ji daɗi ai kowa nan a cikin yana da aibin da idan ka faɗa ba zai ji daɗi ni ina da shi kuma kana da shi. duk muna da aibin baka amma da aibin da da abin dan ina da shi. ko irin wannan abin da nake da shi da gaske ne da kuma gefe kana zancen sa da wani shi ne giba ga wani an fahimta shi ne giba to kuma ka kirkiro abin da mutum bai baka faɗa shi wannan sunan sa butan butan haka annabi kira da abu butan ka mata ne yasa masa suna butan subhanaka hada butan azim kun ga abu akwai hadari kwarai da gaske na'am ba kamar giba saboda ta zama shi ne wani malami ya rubuta wani jabi ya sa masa samaratul majalis samaratul majalis ya sa masa kayan marmari na majalisoshi ma'ana kayan da ake tsinta ake ci idan aka wani abu da ya saboda da wahala a yi zama minti talatin ko arba'in a tashi ba tare da an yi zancen wani ba irin wanda zance to malamai suka ce ita kanta giba yan uwa a mataki mataki ce ka yi gibar shugaba ko malami ta fi zafi sama da kai gibar da majalisa ina fata ku ka zauna kana yin gibar wani sharar wani shugaba naka gwamna ne shugaban karamar hukuma ne shugaban kasa ne wannan ta fi zafi ko kuma malamin addinin musulunci da ka zauna kana gibar ga magarin mutum ne akwai bambanci kun ga kuma yanzu wanda aka masa magana akan su ne zuwa ko dai na addini ko na siyasa su ne sai ga wani abu da sa subhanan Allah shi ne da a zaki shugaba a zaki malami shi kenan kaga an kowa bai lalace kenan waɗannan su ne waɗannan su ne mutanen fa gaba ɗaya su ne mutanen shugabanni na sarauta gargajiya ko na siyasa da cikin siyasa mutum ne sannan kuma malaman addinin musulunci sai masu waɗanne waɗanne su ne turakun jama'ar gaba don haka zauna ga babu wanda ake zagi a cikin mutunci ba wanda ake zagi shi sa yan uwa wallahi wallahi sai mun kama shi sai mun kama shi abin da nake so ka yi da shi Allah ba kai sarki ba zai maka hisabi ka kai game da aikin ka wallahi ba ruwan ka da shi duk abin da wani shugaba ya aikata Allah ba zai maka hisabi akan wancan abin da shugaba ya aikata shi zai a wajen kai za a yi maka hisabi ne akan abin da harshen ka ya ba haka bane kai abin da ka faɗa a kansa shi zai a maka hisabi ba abin da shi ya aikata ba shi sa wani malami ya abin da ba daidai ba ina ruwan ka sai kana zage sa wani shugaba ya abin da ba dai- ba daidai ba ina ruwan ka sai kana zage sa ba ma ka zage shi ba ka tattauna irin magana ma da idan yanzu bai zage ba kai kai kai ba yanzu kai na ka iya ganin wani shugaba ka je gaba shago ka zage shugaban ka zage gwamna wannan jiya masu lokacin musulmi da bai biya kuma yi amma da ala na ka je ka ganin gwamna ka gaba shago ya ala gwamna a yabe kuma wallahi idan bai yabe maka ba sai Allah ya kama ka akan wannan wallahi sai Allah saboda wannan ɗan uwa ya kamata a ɗaga masa ɗan ko saboda wannan kaɗai idan ya buɗe baki zai ce ƙala Allah ƙala rasu duk laifin sa kallo ya kamata a ɗaga masa ɗan uwa ya kamata a ɗaga masa ɗan amma za ku ga yadda ake shiga cikin mutuncin malamai za a ya galgala shi ba kuma ba imam ahmad dan abin dan abin yake cewa hukumul ulama masuluma yace wallahi naman malamai guba ne duk wanda ya siya mu haka imam ahmad ya faɗa naman malamai guba ne duk wanda ya siya mu saboda su malamai su ne wakilan annabawa a doron kasa babu annabi yanzu a doron kasa ya koma ga Allah madaukakin sarki su waye wakilan su ne malamai yanzu idan kana tunani cewa malam malami kaza da malami kaza suna da laifi iri kaza da laifi iri kaza haka da Allah da laifin su iri kaza iri kaza da kuma aikin su na alheri wanda yawa dan Allah wai wanda yake yawa ko fa alahira idan Allah mutum kin sarki Allah shi ya dace amma idan muka mutu idan Allah mutum kin sarki ya ajiye mizani laifi za a irga fa da abin abin da yake wanda ya farza shi da abin Allah da ya dace kenan bari kuma kai a duniya saboda Allah bai saba kalli wancan abin da mutum ya yi shekara talatin arba'in yana koyar da addinin musulunci mutane da yawa sun shiga da dalilin arba'in hamsin mutane suna koyar da ya yi kuskure guda ɗaya ka zo ka ji zai albarka ka zage shi ka ji zai albarka wala abin yan uwa akwai tashi hankali ni abin ba wai a ina kallon sa mai da fuskar siyasa ko abin da ya fara wallahi ko da zai tabbata ko kuma mu ne gaba ɗaya ko ina da ra'ayi a siyasa ko ban da ra'ayi a siyasa amma da ina kallon abin da suka ba kuma suka ba kuma abubuwa da dama sun afkaru yanzu kuma kwanan nan ko sati ba a ba aka ɗauko wani hoto da malamin da rawa aka zo aka wanda aka ce malamin da rawa ne aka ɗaukar kaya da wani ko yana rawa kowa ya gan shi garin ko yana yawo yanzu kun ga wannan wanda ya fara fito da wannan abu yayi ne da zumman siyasa shi yana gani bare ce malamin kawai aka ɗauko wani mutum wata gashi ne gashi na fara da yana karawa a wajen ce malam amin da rawa ne me ya duba kalle ne me ya duba kalle ka ɗauko wani malam amin da rawa yana rawa idan ba shi ɗin ne da gaske mene ne duba kalle ka kai da aka ce idan ka ga ɗan uwanka yana laifi karfa masa a cikin kai masa nasiha ka shi da a nan ba makaranta sashin da ya gabata sahabi ne na annabi kira da abin da ya tabbata a gare shi sahabi ba ga magarba da yayi wata mata ta zo sai ta fita wajen sai kawo matar da Yesu ba ce ta rubu bai ke mata kaza mata da sabi ne na manzon Allah ba matar sa bace ne dai samu sai ta abokan da bashi labari ne ce masa yan uwa da zai ka istighfari tsakaninka da Allah kada ka yawo kuma ba da zai ka istighfari tsakaninka da Allah kada ka yawo ya je samu sai ta Umar shi ma sai ta Umar irin abin da ya ga masa ko da ganin mutum yana aikata da shi ko a matsayin ka na mutum ne kamar ka amma ne amfani ka ɗauko ka sa a social media kowa ya gani to da aka gani shike na kawai ne ba samu kawai ka samu na kuɗi wanda ta yi kaza a cikin kiban nawa ka tsara ba dai shi wani abin da mutum ke zama samu na mutum ne kai ne ka samu Allah duba dan abin da ya faru kwanakin baya akan mala a alisa ban tabi shi nan wai mutane ne kuma abu a kwantar da a kwantar da kodoma abu a ba da hakuri a lallabi mutane a nuna abin da aka ba daidai bane amma dai wanda suka yi ba su kyauta ba ko da babu wanda ya sa su ba su kyauta to amma abin haushin wasu da mutum ya fito yana kokarin wai kara abin da aka yi mana kara wai abin da aka yi kowa ce shi da amma in ka shiga siyasa bare shi kai ma zahiri da Allah baka iya baka shiga siyasa bare shi me yasa ba zai shiga siyasa ba me yasa ba zai shiga siyasa ba abin da aka lashi ne kai siyasar nan da kake yi me yasa kake yin ta shin babu kyau ne shin tana da kyau idan tana da kyau shi malam malam fata me yasa ba zai ba idan kuma baka da kyau kai me yasa kake yi akwai abin da aka ce kai halatta kai shi ne halatta ba idan da kyau kushe da zaɓe sabon da ya ce wallahi wanda ya hana shi ya fi shi ka bar kayan da ka rike kayan da amma ka rike mutuncin wani dan Allah ba zai lafiya ba to amma bai dole sai na ci mutuncin wani da ke lafiya rai wasu wasu su dai a ba su su dai a ba su su zama su ci mutuncin wani shi da aka ce cin abinci ba sun gina gida sun ce da gida da gida da su wannan wallahi su shiga rediyo su yanzu wancan a ciwo wannan wani kan rayuwa muke ciki tsakani da Allah tsakani da Allah wannan idan ka mutu yanzu me za ka ce wa Allah ba Allah madaukakin sarki ya kace mu ne gaba ɗaya bauta bauta ita ce abin da ya kawo duniya ne abin da za ka yi ka yi shi dan ya taimaka maka bauta wa Allah duk abin da ka san zai haɗa ka da Allah madaukakin sarki ka guje shi ko menene wannan wallahi ba laifi ko menene siyasa hanya ce ta rayuwa ta tafiyar da mulki to ka rike ta dan ta taimaka ka dan ta taimaka maka ka bauta wa Allah madaukakin sarki amma kuma duk na can bangaren sun ce wancan mutunci shi bari yana can sun ce wancan yanzu abin ya baka ɗan siyasa ma kuma an dawo kan malamai da can bangare sai ciwo malamin nan da can bangare sai ciwo malamin saboda Allah ina za mu je aka yanzu idan muka rubuta malamai muka ce duk ba mutane kirki bane to kuma ya mutane kirki da Allah ku ga mu sai mutane kirki mun zama lalata kuma gaba ɗaya mu ba wani mutum kirki wannan malaman namu da suke gaya mana Allah ya ce annabi ya ce an ce an ce duk ba mutane kirki bane wani dan siyasa ne wani kudayye wani kaza kaga mutum ya dauko hoton kare sai ya samu malami sai ya sa sai ya rubuta sunansa kare ba kare shi saboda ya ji daɗi da ba ta bakanta musu Allah ya kyauta Allah ya kyauta wannan abin da ya sa na dan tsawata yan uwa saboda abu ne da ya shafi abubuwan da yake ba dole ne mu tsami mai mai nan mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu kiyaye harshen mu duk mutumin da yake mai mutunci ka kiyaye masa mutunci babu ruwanka babu wanda ya hana ka siyasa ko ko a America ake siyasa ka je kai kai ba wanda ya hana amma ka kiyaye harshe ka sani kai kana da addini kana da kuma akwai inda kake kallo shine lahira idan ka mutu can za ka koma kuma za a cikin ka a tambaye ka akan abin da ka aikata ka rika kallon can kai siyasan ka labi lafiya kada ka ci mutuncin kowa Allah madaukakin sarki abin da ya kaddara zaka samu a ciki zaka samu ka mutu ka je ka ga ka da Allah labi lafiya shi kenan ka ci ba siyasa Allah na tunda wannan hadisi kamar yadda na faɗa imam muslim ya fitar da shi babu fadli salati subhi wal asr babin da zai bayani game da falalar sallar asuba da sallar la'asar an abi musa radiyallahu anhu an karbo daga abu musa yadda Allah ta kara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace man sallal bardai da khalal jannata wanda ya sallaci sanyaya guda biyu zai shiga aljanna muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito albardai albardani bale ce abin da ake nufi da albardani a cikin hadisin da ya ce man sallal bardaini as-subhu wal asr shine sallar asar da kuma sallar asbahi dan kuwa wannan hadisi a yana mana bayani ne game da falala ta sallar asubahi da kuma sallar asar waɗannan salloli yan uwa za ku ga salloli ne da su su suna da wata miza ta musamman wanda sauran sallolin ba su da ita sallar asubahi da sallar la'asar suna da wani matsayi da wata falala da wani makami na musamman sauran sallolin ba su da ita a babbar ɗaukar sallar asubahi za ku ga Allah maɗaukakin sarki ya ambaci salloli gaba ɗaya sai ware ta ita kadai sannan kuma ya ambaci wani mukami na musamman da take da shi kamar yadda ya zo a cikin sautin isra Allah madaukakin sarki ke cewa aqim salata liduluki shamsi ila ghasaqi layl sai ce me wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda aqim salata liduluki shamsi kun ga sallah azhar sallah asr kenan yi sallah idan yin ya shiga idan rana ta bullu sallar azhar da sallar asar ke ila ghasaqil layli zuwa cikin dare ita ce sallar magariba da sallar isha kuma waɗannan guda biyu tare a kawo su da Allah madaukakin sarki ta shafe shi sai ce wa qur'an al-fajr ita ce sallar asuba sai ce inna qur'an al-fajr kana mashhuda saboda ita sallar asubahi a bar shaidawa ce mala'ikun Allah madaukakin sarki suna shaida suna halattar sallar asubahi to shi tana da wani matsayi na musamman za ku ga kowace sallah tana da sila da 'yar uwarta tana da alaka da 'yar uwarta amma banda sallar azuma ita ita kadai ce ba ta da sila da wata sallar ba ta da alaka lokacin da baya shiga lokacin wata sallar za ku ga sallar azhar lokacin ta yana fita lokacin sallar asar ke shi haka nan la'asar da lokacin ta ya fita sai magariba magariba da lokacin ta ya fita sai me sai isha amma kullu asuba ita sallar asuba idan ka dauke ta a bayan sallar isha'i kun ga lokacin sallar isha yana fita ne da zarar dare ya raba nisful layl lokacin sallar asuba ya raba ya lokacin sallar isha'i ya fita kun ga tun daga rabin dare har zuwa sauran me ake jira sallar asubahi sannan idan kai sallar asubahi kuma za ka ga lokacin sallar asubahi din ita yakan fita ne da zarar rana ta yi mai ta fito kaga daga lokacin da rana ta fito kuma zuwa lokacin zuwa lokacin da azhar ta shiga shi ma wani lokaci ne na daban ita kadai ce take awar haka saboda me saboda falalatta da mukamin da kai da malamai suke faɗa haka nan idan ka ɗauki sallar da asar ita ba Allah madaukakin sarki ita ma ya ware ta kuma ya kira ta da me salatul wusta salatul wusta za ga Allah madaukakin sarki ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli salloli duka sallolin na guda biyar sun shiga tun daga kan asuba har zuwa sallar isha har ita la'asar din ta shiga sai kuma Allah ya ce was salatul wusta da kuma sallar tsakiya sallar tsakiya ita ce wace sallah sallar la'asar ita ce sallar la'asar saboda haka za ku ga suna da wata kima ta musamman da sauran sallolin ba su da ita to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda duk ya sallaci sanya ya guda biyu ita ce la'asar da isha da khalal jannati da shiga aljanna haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa cikin hadisi wa an abi zuhair ibn ammara ibn imara ابن رويبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace na ji manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa layyali jannara ba zai shiga wuta ba ahadun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wanda duk ya salla yayi salla kafin kullowar rana wa qabla ghurubiha da kuma yayi salla kafin faduwar rana sallar da ake kafin kullowar rana wace sallah ce bayi sallar da ake kafin faduwar rana wace ce la'asar to kun ga waɗannan hadisai guda biyu sun tattara mana abubuwan da kowane ɗan adam yake bukata a rayuwarsa shine a tsara mutum daga shiga wuta a sashi aljanna ba haka bane hadisi na farko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace zai shiga aljanna na biyu kuma yace me ba zai shiga wuta ba lan yali jannara Allah madaukakin sarki ce faman zuqziha anin nari sai ce me wa udkhila aljannata faqad faz wanda duk aka tsare shi aka kubutar da shi daga shiga wuta sannan kuma aka sashi aljanna sai annabi kira da amince tsara ta fita a gare shi ce faqad faz hakika ya rabauta ya dace dukkanin abin da muke nema kenan Allah madaukakin sarki ya bawo waɗannan salloli guda biyu duk mutumin da ya kiyaye su sababi ne na shiga aljanna sababi ne kuma na kara mutum daga shiga wuta حديث نقبة وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث أنك موشى لك جندب بن سفيان يرد الله تقار تبتع قريش يتي أذن الله تقرار أمن جيس قار تبتع قريش يتي من صلى الصبح وان دي صلى سلر أصباه فهو في ذمة الله فوانن yana cikin alkawarin Allah yana cikin amincin Allah duk wanda ya sallaci sallar asbahi annabi jira da amince tsara tabbata a gare shi ce Allah ya dauki nauyin kare shi yana cikin amincin Allah madaukakin sarki a wannan yini annabi jira da amince tsara tabbata a gare shi ce fanzur yabna adam kai duba ya kai dan adam la yablubannaka Allah min dimmatihi bi shay'in kada Allah madaukakin sarki ya neme ka a da wani abu a cikin alkawarinsa kada Allah maɗaukin sarki ya same ka kana neman keta masa alkawarinsa kana neman cutar da wanda ya alkawarin kare shi an fahimci abu annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce Allah maɗaukin sarki ya ɗauki nauyin kare duk mutumin da ya sallar asubahi to kai da ba kai ka sallar asubahin ba kada ka sake Allah madaukakin sarki ya same ka kana neman cutar da wancan an gane kokarin cutar da wancan wanda Allah ba kariya kokarin keta alƙawarin Allah ne an fahimta yi Allah ya dauki alƙawarin ba shi kariya kai kuma sai ka ce ka cutar da shi to kamar kai alƙawarin cutar da wanda Allah ya ba shi kariya ne shi yasa Imam Tabarani a cikin mujam nasa al-Awsat ya fitar da wani asar daga Salim dan gidan Abdullahi dan Umar shi Salim ɗaya ne daga cikin ɗaya na Sayyidina Abdullahi dan Umar jikokin Sayyidina Umar ke wata rana suna zaune a fadar Hajjaj bin Yusuf a Tsakani ai kowa ya san Hajjaj ko yawa ana cewa Hajjaj ko akwai abin da zai kawo zalunci da kama karya da karfa karfa duk shi mutum zai kawo a wajen da an ce Hajjaj ana zaune a majalisar sa akwai wani mutum da aka kawo yayi laifi shi ya ce da Salim ga ta kofi na ɗauki ta da shan tsari masa ga ta kofi na ɗauki ta shi fa salim bai san laifin da ya ba dan shi a zai zama laifi bai kai ya kawo ba sai ya ce kawai a je a danne ka ayyuka kuma wallahi sai ka ba ku ci lahira dole shi ya kai ko kallon banza kai masa in bai masa ba sai ce a je a gama da kai wallahi sai sai a je kuma a danne ka ayyuka ba ruwa shi ya kai shi sa mutanen kufa mutanen kufa na iraki mutane ne marasa ji marasa jin magana kowanne kowanne shugaban tsoron sa yake tsoro yake ji a kawo shi wajen su amma shi da aka yi shi wajen sai da bi da su sai da bi da su mutum zai wuce sai da a rika su bai da kai in ka ɗaya kai ba ka kalle zai ce wannan kallon maza ki a kan mushi wallahi sai dai ma fiye mutum haifo to kawai sai sai da salim ɗan gida da ladan umar ya ɗau ya kama wani ya je yanka shi bai musa ba akwai baban sa Abdullahi dan Umar yana zaune a nan a cikin fadar sai ya kama shi suka tafi bakin kofa suna fita da ya kai shi can waje ya tsugunar da shi sai ya tambaye shi bawan Allah shin ka sallaci sallar asubahi yace eh nayi yace to zaba hanyar da maka kudu zaba hanyar da maka kudu ko arewa gabas ko maka kudu mutum ya tashi ya kama gabansa ya dawo fada ya je gaban hajjaji ya fita kofi sai ka gama da shi ya ce a'a ban gama da shi me yasa ya ce ga mahaifina nan a zaune shi na ji ya ce ya ji annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce man sallar subha fa huwa fi dhimmatillah ce duk wanda ya sallaci asuba yana cikin alkawarin Allah ni kuma in je kashe wanda Allah ba shi alkawari wanda Allah ba shi aminci ni in je kashe shi ce ba zan iya ba ina fata fahimta saboda haka malamai suka ce a ma'anar hadisi kenan dukkanin wanda ya sallaci asba'i to Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawarin bashi kariya ta musu ya dauki alƙawarin bashi aminci shi sa wasu malamai suka ce shin ana nufin sallar asba'i a cikin jam'i ko kuma kawai mujarradin kai sallar asba'i inda kai ta akan lokaci to kamar Imam Nawawi da ya tashi yi wa sahih Muslim babu kun san duk babin da ka gani a cikin sahih Muslim ba Imam Muslim ne wannan babin ba Imam Nawawi ne wannan babin an fahimta shi ya kawai zubo hadisansa haka tun daga farko a ƙarshe imamu nawawi da ya tashi kuma sai ya rinka ɗaukar sai ne musu babi duk inda ya ga hadisan kaza sun kare za a shi kaza sai musu babi da ya tashi wannan hadisin babu sai sa masa babu fadli salati al-asri babu salati fadli salati subhi fi jama'ati da kawai fi jama'ati amma malamai suka ce babu wani kiri da zai sai a cikin jami'i yace in dai har mutum ya sallaci sallar asubahi a cikin mutane to ba matsala za ka shiga cikin insha Allah ina fata an fahimta wannan hadisi shi ma imamu muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu hurairah yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace يتآقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ملائكة suna musanyan aiki suna canjan aiki suna shiftin din aiki a cikinku akwai mala'ikun rana akwai mala'ikun dare ina fatan fahimta akwai mala'ikun da ake ce musu a shi da su da ana ke cewa lahum amkibar min bayni yadayhi gaban ku ne mara tafiya a kuma yayi ba ya ba ma da mara wannan mala'iku ina fatan fahimta suna canjin aiki ne a sallar asubahi da kuma sallar la'asar ma'ana waɗanda suka zo da sallar asubahi su za su zauna da mu suna kaiwa da komowa da mu har sai an zo an shiga sallar la'asar ana cikin sallah sai waɗancan su sauko sai su karɓa aiki su kuma sai su koma ina fata an fahimta su waɗanda da suka sauko daga sallar la'asar za su kasance tare da mu magariba isha asuba ana cikin sallar asubahi an shiga sallah kenan sai wasu kuma su ƙara saukowa sai su karɓe su kuma sai su koma sauko ina fata an fahimta sai su kai wa Allah madaukakin sarki report na abin da ka aikata da abubuwan da kake dukkanin kun ga akwai daily report da ake kai wa Allah madaukakin sarki kenan kafin na gaba ɗaya kama akai general general report wannan daily report ne kullum za a kai wa Allah madaukakin sarki report report naka sau biyu ba dan mai sani ba Allah da kanka dan aikin da ka sani sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce kun ma ya arzul ladina batu fikum sannan sai waɗanda suka kwana tare da ku sai su hau zuwa ga wa kenan zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma wannan mai zamana shi Allah madaukakin sarki yana ina yana sama ثم يعرج ما يعرج sahau allazina badu fikum waɗanda suka kwana tare da ku ma'ana suka zo da la'asar suka kwana zuwa asbahi to za su hau sama zuwa ga Allah madaukakin sarki dan kai masa abin da muka aikata a wannan dan taki da suka zo na tare da ku fa yas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim sai Allah madaukakin sarki ya tambaye su alhali shi ya fi su sanin abin da muke ciki ba dan bai sani ba amma saboda ya nuna musu girman mu ‘yan adam sai ya tambaye su kaifa taraktu ibadi yaya kuka baro bayina a wannan hali kuka baro su a cikin sako ko a cikin da'a ba ya kuluna sai waɗannan mala'iku su ce taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna mun baro su suna sallah kuma lokacin ma da muka je suna bi suna sallah kada ku manta na ce muku waɗanda suka zo da la'asar sun same muna cikin mai sallan la'asar sai suka samu aiki waɗanda kuma suka tafi to da suka tashi tafiya kuma sun tafi ne muna sallan mai asubahi ina fata ku yamma kun ga ashe ta ce su ba da shaida akan sun same muna sallar asubahi kuma buro muna sallar la'asar waɗancan kuma sun same muna sallar la'asar sun buro muna sallar irin wani labarai idan ba manzo Allah ne baka labari ba da za a kisan shi sallallahu alaihi wasallam yanzu kai ka taba zuwa masallaci da asuba tana ka ga mala'iku a tsaye ko ba ko masallaci baka taba gani ba amma kuma suna nan suna nan waɗanda ya su karɓi aikin sun zo wanda ya su tafi kuma su kullun ne kullun sai an yi wannan kullun to sai malamai suka ce me dalilin ne yasa ake karɓar aiki a sallar asubahi da kuma sallar al'asar sai malamai suka ce saboda girman waɗannan salloli guda biyu kamar yadda muka faɗa saboda matsayin su matsayin sallar asbani da matsayin ita sallar la'asar hadisi na kusa da ƙarshe وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال أنكر قولك جرير بن عبد الله البجلي يبدأ الله تكارت بتاع قريش كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم mun kasance a wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fa nazara ila al-qamari laylatal badr sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi daga ido yayi duba zuwa wata lokacin da yake daren cikarsa shine laylatul badr lokacin da wata ya kai sha uku sha uku sha biyar lokacin ya fi kowanne haske to shine ake ce musu laylatul badr sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi daga idon sai kalli wata فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم تبتا غرشي يتي انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ce hakika ku yake ga saban sa za ku ga ubangiji ku kamar da kuke kallon wannan wata yace la tudamuna haka ne ko la tudamuna fi ru'yatihi ba za ku yi turereniya ba wajen ganin Allah madaukakin sarki fa inistata'tu idan kun sami iko Allah tuglabu ala salati qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha idan kun sami iko kada a rinjaye ku a sallar da ake yi kafin bullowar rana da kuma wacce ake yi kafin faduwar rana fa'alu ku aikata ina fata mun fahimta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna zaune da safansa ya daga kai ya kalli sama a lokacin wata yana dan daren goma sha hudu kamar da zamu zo mu ji a cikin wata ruwaya daren goma sha hudu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce musu hakika za ku ga Allah madaukakin sarki kamar da kuke kallon wannan watan ba wai kamanta abin gani da abin gani bane ba wai yadda za yadda ake ganin wata haka za a ga Allah ba a'a abin da annabi ya nufi sai ya fassara shi a gaba la tubammuna fi ru'yati ma'ana yadda ka san idan mana zaune a masallacin nan ko mun kai mu mu dubu idan wata ya kullo a sama ina da bukatar sai na ture ka zan ganshi me zan yi zan kai na kawai zai ina fata fahimta to haka ganin Allah madaukan sarki yake babu wanda yake bukata ya tura dan uwansa da ya ga Allah kowa zai ganshi kamar yadda yake kallon abin da yake gaban sa gashi gashi ina fata an gane ba ana nufin wai wata ne kamar Allah ba a ce an kamanta wata da Allah ba haka ake nufi kamanta abin gani ne da abin gani ma'ana yadda za ku ga wata ba tare da kun tutture junanku ba haka za ku ga Allah subhanahu wata'ala shi to sai manzon Allah ya ce musu idan ɗaya daga cikin ku zai sami iko kada a rinjaye shi game da sallar da ake ta kafin fitowar rana da kuma wacce ake kafin faduwar rana to ya kokari ya ga aikata haka me dalili saboda kiyaye sallar asubahi da kuma sallar la'asar musamman a cikin jam'i dalili ne da yake sa a ga Allah madaukakin sarki an fahimci cikin hadisi ai ko ma'ana sallar la'asar yin ta a cikin mutane a lokacin ta da kuma sallar asubahi yin ta a cikin mutane a lokacin ta dalili ne da zai sa ka ga Allah madaukakin sarki wato yan uwa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa za a gan shi kuma shi ganin nasa ma ya fi komai daɗi a cikin abin da mutum zai samu a rayuwarsa gaba ɗaya da alkiyama karshen abin da mutum zai ce yana so shine bai shiga aljanna to ganin Allah ya fi shiga aljanna daɗi ganin Allah ya fi shiga aljanna daɗi Allah madaukakin sarki ce lillabina ahsanul husna wa ziyada lillabina ahsanu waɗanda suka waɗanda suka kyautata suna da alhusna ita ce aljanna sai Allah ce wa ziyada da kuma ƙari shine ganin Allah madaukakin sarki Allah ba mu ikon ganin Allah madaukakin sa wata ayar Allah madaukakin sarki ke cewa wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a wannan ranar tashin alkiyama masu haske ne shine nadiratu masu haske ne za su rinka haskawa walwal haka sai annabi jira da aminci sai Allah madaukakin sarki ce ila rabbiha izuwa ga ubangijin su nadiratu masu kallo ne masu duba ne masu kallo ne musulmai muminai idan sun shiga aljanna za su ga Allah madaukakin sarki wanda hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan Allah ya sanya aljanna a cikin aljanna zai musu magana ce musu shin akwai abin da kuke so bayan aljanna na ƙara muku sai su ya ubangiji shin ba ka haska ba ka haska da fuskokin mu ba shin ba ka tsare mana daga wuta ba ba ka samu aljanna ba me za mu bukata bayan wannan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sai Allah madaukakin sarki ya yayi hijabi sai aljanna cikin fuskar Allah to wannan ganin ya fi komai da sai Allah sai annabi annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi karanta wannan ayatul ladhi ahsanu husna wa ziyada shi ganin da zai Allah madaukakin sarki ya fi komai dadi shine kololuwar kololuwar jin dadi daga shi sai da ke yi kasa ashe kun ga akwai abin da fa aljanna ma dadi kenan akwai abin da fa aljanna dadi shine me ganin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki azarta mu daga nafis sarki sai dai kuma sun wuce dila suna suna cewa ba za a ga Allah ba sun ce su ɗaya daga cikin munana idan suka a gidan su sun ce ba za a ga Allah yanzu kun ga zamakshari a cikin tafsirinsa wannan ayar da muka kawo wujuhu yawma idin nadira ila rabbiya nadira da yake kwararren malamin larabci ne ya karanta a larabci yadda ya kamata sai ce a kunna gane larabci ba abinda ake nufi da ila rabbiha nadira ay muntaziratu ila ma yaf'alu Allah biha kun gane abinda ake nufi muntaziratun ai ita fuskar wasu fuskoki masu haske ne muntaziratun suna jira suna saurare ila ma yaf'alu Allah biha zuwa ga abinda Allah zai aikata da su kun fahimta ai ba kallo ake nufi ba zamak sharikin zamakhshari ke da shine shine mawaki yace yarahu almu'minuna bi kai bi ghairi kayfi wa idrakin wa darbin min misali fayansawna an-na'ima idza ra'awhu faya khusrana ahli al-i'tizal yace yarawna al-mu'minuna yarahu al-mu'minuna bi ghairi kayfi mu'mini za su ga Allah ba tare da kaifantawa ya yake ba wa idraki ba kuma da sanin su yadda su ganshin yanzu ba wa barbin min misali ba kuma da sun buga wa Allah misali cewa ga yadda ya su ganshin sai ce fa yasuna na'ima idza ra'u da sun ga Allah duk wata ni'ima da suke ciki ta aljanna su manta da ita to da ni'ima ganin su tafi komai shine ce fa ya khusrana alim idzaki asara mu'tazilawa su ba su ganshi ba saboda sun yi inkarin ganin Allah din a duniya shi sa lokacin da kowa ke ganin Allah su ba su ganshi ba shi sa dama duk mutumin da yake mutu a matsayin kafiri to ba shi maganin Allah sai Allah ce kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubuna su kafirai kenan lamahjubuna za a sanya hijabi tsakaninsu da Allah madaukakin sarki za su iya ganin Allah subhanahu wataala a lahira insha Allah ta'ala za mu ga Allah madaukakin sarki amma a duniya ba a ganin Allah Allah ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar ba a ganin Allah madaukakin sarki a duniya shi sa aka tabbata na Aisha cewa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je Isra'i shin da gaske ne ya gan shi sai ta ce ai abubuwa guda uku duk wanda ya ce muku annabi yayi ƙarya yake ɗaya daga ciki shine duk wanda ya ce annabi ya ga Allah ƙarya yake ta ce ni na tambaye shi cewa ya rasulullahi shin kaga Allah sai ya ce mata nurun anna arau ai haske ne shiga shamaki tsakanin da shi ta zai ne ganin sa wannan a duniya kenan yan uwa a duniya kenan shi shi sa shi zama kashin yake cewa da Allah madaukakin sarki ce da annabi Musa a qala lan tarani walakin inzur illa aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani Allah ya ce lan tarani annabi Musa ba za ka gani ba sai ya ce kun ga lan abinda take nufi shine har abada har abada ba za ka gani ba shi yasa malaman larabci Idris ibn Malik da sauran sun masa raddi suka ce lan ba ta nufin har abada lan ba har abada take nufi tana nufin dogon zango amma dai ba har abada ba yana ɗaya daga cikin da yake kafa wuta to kun ga yan uwa ɗaya daga cikin abin da yake sawa a ga Allah madaukakin sarki shine mai kiyaye sallar asbahi da kuma sallar la'asar a cikin jami'a Allah madaukakin sarki ya samu dace hadisi na ƙarshe wa an bari da radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karɓo daga sahabi buraida yadda Allah ya ƙara tabbata a gare shi ce manzon Allah ya da aminci ya ƙara tabbata a gare shi ce man taraka salatul asr wanda ya bar sallar la'asar da ganganci yana sane faqad habita amal hakika aikin sa ya rubuce gaba daya wato rubutuwa aiki da kuma ba karamin al'amari bane shi yasa wasu daga cikin malamai suka cewa idan mutum da ya bar sallar la'asar ita kadai yana sane haka kawai ya kafirta wala haka wasu malamai suka faɗa suka ce saboda haka ce rubutewar aiki abinda abinda yake nufi shine kafirci tare da musulunci kamar yadda Allah madaukakin sarki ce walau ashraku sai ce bai la habita anhum ma kanu ya'malun walau ashrakta la habita kun ga duk abin da Allah madaukakin sarki yake kawo shine walau ashraku duk mutum da ya shirka aikin sa yayi me ya rubuce to babban abin da yake jawo rubutewar aiki gaba ɗaya shine me shine shirka barin addinin musulunci shi sa wasu malaman suka yi zafi sosai suka ce duk mutumin da ya bi sallar asar gaba ɗaya ta haka kawai ba wani dalili daidai yake da bayan addinin musulunci saboda annabi ya ce me aikin sa ya rubuce gaba Allah madaukakin sarki ya samu dace zamu dakata anan insha Allah ta'ala saboda lokaci yayi abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am na'am na'am Allah saka alkhairi Allah saka wannan wannan da cewa fadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an manzuran fassara wannan ayat abin da take cewa a gurguje shi ne waqadimna ila ma amilu a za mu gabato zuwa ga abin da suka aikata a duniya wannan magana ake akan kafirai kenan za a gabato da duk abin da aikin da kafirai suka aikata za a kawo shi min amalin na aikin duk da suka aikata fa ja'alnahu Allah madaukakin sarki ce sai mu sanya shi a ba'al mankuran kamar kura a bar shekewa misalin da zan ba mu shine na sha ba mu na sha buga mana misali irin wanda kamar tarin yashi ne irin yashi ne taushi tari guda gashi nan sai gan shi gashi nan tsiri guda amma da an yi iska mai karfi sai kai mai sai ka sai filin wajen kawai iska ta ibe shi ta ibe shi ta cillar nan ta babu shi haka ayyukan kafir ya suka sanci Allah madaukakin sarki zai tafi musu aikin gaba daya a kawo shi sai sai sai sarka gane shi gashi nan yawa amma kuma Allah madaukakin sarki sai sa a cire shi sai a neme shi a rasa babu babu gaba da wallazina kafaru amaluhum kasarabin biqiati yahsabu dhama'an ma'an hatta idza ja'ahu lam yajiduhu shay'an wa wajada Allah indahu fa fawu hisabu kamar irin abin da ake cewa kawalwale ne ake cewa ko menene kana tafiya akan titi a lokacin da ake zafi can gaban ka sai ga wani ruwa can ba haka bane wancan ruwa ruwa ne da gaske to haka za a yi kafare haka za su yi haka za su hango aikin su da yawa da sun je gurin sai su game babu kuma sai kasar kan Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa